Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
mahallihim harisan alaihim rafi'an min mahallihim رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم ذرى مجده فاتت ذرى الناس كلهم ذرى مجده فاتت ذرى الناس كلهم كأنا كداهم أن أما داود وكزو زرى مجده فاتت زرى الناس كلهم كأن كلاهم أما داوت وكزوا هداه الهدى فأمل به الدار تهتدي هداه الهدى فأمل به الدهر تهتدي ولا تبل في شيء وقارب وسددي ولا تقل في شيء وقارب وسددي وأزره يأخذ منك في الحشر باليد الله يسع وأزره يأخذ منك في الحشر باليد زمار الورى يهنيه جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ الله أكبر زمار الورى يهميه جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم حريصا عليهم رابئا من محلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم زرى مجره فاتت زرى الناس كلهم كأن كداهم أما داهوت وكزو هداه الهدى فأمل به الدار تاتدي هداه الهدى فأمل به الدار تاتدي ولا تغل في شيء وقارب وسددي ولا تغل في شيء وقارب وسددي وأزره يأخذ منك في الحشر باليد وأزره يأخذ منك في الحشر باليد زمار الورى يعني جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذوا بسم الله نعم أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم حريصا عليهم رافئا من محلهم حريصا عليهم رافعا من محلهم حريصا عليهم رافئا من محلهم حريصا عليهم رافعا من محلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم رؤوفا بهم مستقلا حمد كلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم رؤوفا بهم مستقلا حمد كلهم زرى مجره فاتت زرى الناس كلهم رام الريفا تسرنا بكلهم زرى مجده فاتت زرى الناس كلهم رام الريفا تسرنا بكلهم كأن كداهم أما داهوت وكزو كأن هداهم أما داود وقلوا كأن كداهم أما داهوت وكزو كأن هداهم أما داود وقلوا هداه الهدى فأمل به الدار تجدي هداه الهدى فعمل به الدار هداه تعتدي الهدى فأمل به الدار تجدي هداه الهدى فعمل به الدار تعتدي ولا تقل في شيء وقارب وسددي ولا تبغ في شيء وقارب وسد وسددي ولا تقل في شيء وقارب وسددي ولا تقل في شيء وقارب وسددي وأزره يأخذ منك في الحشر باليد وأبشره يأخذ منك بالعشر باليد وأزره يأخذ منك في الحشر باليد وأبشره يأخذ منك بالعشر باليد زمار الورى يحميه جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ قال ولا يهدي هداه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ زمار الورى يحميه جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ جمال ولا يعني جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ أتى الناس شتى فابتغى فابتغى جمع شملهم أتى الناس شتى فارتقى جمع شملهم حريصا عليهم رافعا من محلهم حريصا عليهم رافعا من محلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم رؤوفا بهم مستقبلا أمر كلهم زرى مجده باتت زرى الناس كلهم رابطه فاتزر الناس كلهم زرى مجده باتت زرى الناس كلهم كأن كداهم أمده توكزوا رابطه فاتزر الناس كلهم كأن قداهم عم داود وصلوا هداه الهدى فأمل به دار تاتدي وجاء الهدى فأمر به دار تاتي ولا تقل في شيء وقارب وسددي ولا تقل في شيء وقارب وسبيل وأزره يأخذ منك في الحشر باليد وأنذر يأخذ منك بالعشر باليد زمار الورى يأمي جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منفذ ثمار البرايا نيجاه محمد إذا لم يكن للفتن والإنس منقذ أمسح أتى الناس شتى فابتغى جمع شملهم حريصا عليهم رافعا من محلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم ترى مجري بعد الظلم الناس كلهم كأن خداهم عم داود وصلوا هداه الهدى فأمل به الدار تاتدي ولا تبل في شيء وقارب وسددي وأزره يأخذ منك في الحشر باليد ثمار ترى يا أمين جاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منقذ أتى الناس شتى فابتغى جمع شل- شملهم عليهم عليهم رافعا رافعا من من محلهم محلهم رؤوفا بهم مستسهلا حمل كلهم راما لي تزورن في كلهم كأن غلام محمد أوس وصلوا هداه الهدى فأمل به الدار تاتدي ولا تبكي شيئا وقال وسددي وأزره يأخذ منك في الحشر باليد سماه البرايا نيجاه محمد إذا لم يكن للجن والإنس منقذ
بسم الله أجعلنا فجأة أخذت غدا من شملهم حريصا عليهم رافعا من محلهم رؤوفا بهم مستقلا حمل كلهم ذرا وجهه فاتت الناس كلهم كأنه دعوهم عما داود وصلوا هداه الهدى فاعمل به دار الهادي ولا تمل في شيء وقارب وسددي وأنذر يأخذ منك بالعشر باليد بما بالبرايا من الله محمد إذا لم يكن للجن والإنس منصر a can nasa ya zo wa mutane ma'ana ya samu mutane shatta a tarwatse daban-daban kowa ya yi hanyarsa ba haɗin kai ba ƙaunar juna ba mutunta juna kowa ta kansa yake faftaga jam'a shamlihim sai ya haɗe tarwatse wasu sai dunkule su idan da su kan hanya sallallahu alaihi wasallama ko shanu ne a watsi mutum ya ɗau sanda shi kaɗai ya kaɗo su ya da su tsari ya yi ƙoƙari to wannan ba fa shanu ake magana ba mutum wanda duk abin da kai wa ɗan adam ba za ka burge shi ba duk abin da ka zo da shi yana da masoka amma shi kaɗai alaihi salatu wassalam ya dinka haɗa kansu ya dinka shawo kan kowa sai da ya zo da tsarin da duk duniya ta yadda shi ne tsari wanda ya ƙibi ya ƙibi ne don son zuciyarsa amma ba ya kibi bane dan ba a iya ba ba ya kibi bane dan ba gaskiya bane ya kibi ne kawai saboda son zuciya alaihi salatu wassalam malaman tarbiyya suna cewa ka cire wa mutum abin da yake zuciyarsa mummuna wanda ka samu dutse kamar girman dutsen uhudu da farce ka dinka sassaƙa su har ya zama gari wannan ya fi ya fi ma sauki akan ka dora mutum akan manufa amma haka annabi alaihi salam ya tsaya sai da ya haɗo kan duniya atan nasa shatta tafta ga jam'a shamle Allah da kansa yake faɗa masa ina ta kaga kafare su fito du su fito ya kanka sai ta hasubuhum jami'an wa qulubuhum shatta Allah ta za ka ɗauka a haɗa suke amma zukatan a tarwatsa suke alaihi salatu wassalam haka ya dinka yi haka ya dinka kokari sai da ya haɗa kan al'umma alaihi salatu wassalam ba ƙaramin aiki ba harisan alaihim mai kwaɗayin alheri gare su rafi'an min mahallihim wanda ya ɗaga darajarsu duk wanda ka ji ya zama wani annabi ya bi duk wanda bai ba annabi ba shine karshen mulakantacce sallallahu alaihi wasallama ba daban annabi ba sai da na abubakar ba kowa bane ba daban annabi ba sai da na umaru ba kowa bane ba daban annabi ba sai da na usmanu ba kowa bane ba daban annabi ba sai da na aliyu ba kowa bane haka iyalinsa haka duk wani wanda zaka faɗa duk wasu magabata da ake faɗa a musulunci a ce sai da nawa ne shehuwa ne a dafa kai malamwa ne a ga girmansa duk saboda annabi shi kadai ba dan shi ba da duk ba ba wani mai girma to shi bayan girmansa kuma a raɗe shi ma a sami girma ra'ufan bihim mai jin kansu mustashilan hamla kallihim mai daukewa bayi nauyi wannan ba kullu ba na ji ana karanta suna cewa kullihim a'a kallihim kallu nauyi kenan to mai dauke musu kallu ɗinsu nauyin da zai hana mutum shiga aljanna ya kai shi wuta shi ya zo dinga daukewa sallallahu alaihi wasallama shine ra'ufan bihim mustashilan mai sauƙaƙa musu hamla kallihim daukan nauyinsu zura majidihi sallallahu alaihi wasallam yace kaga daukakan girmansa fatat zuran nas ta wato ta tsere daukakar annabawa wannan nasu din ba mutane ake nufi ba kai mutum gama gari shi din wa nasu anan annabawa ake nufi daukakarsa ta wuce daukakar annabawa kullihim gaba gidansu in ka haɗe daukakarsu shi daga nan ya fara shi sai ce ka anna kudahum kai ka ce takunsu tukazu wa tuwar kazu rike su akai an madahu a kansu kai inda ya kai ba za su iya kaiwa inda ya kai ba alaihi salatu wassalam annabi musa ba tambaya yake ba rabbi sharhali sadri addu'a yake Allah ya masa shi kuma manzon mai Allah ya ce alam na shiraha laka sadaraka tuntuni ba mun yalwata ma kirjinka ba shi annabi Musa roƙa yake rabbi shirha li sadri shi kuma ga sai ai kai an maka annabi Ibrahim da za a jefa shi wuta me yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil shi kuma sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi hasbukallahu ba kai kaɗai ba ma wa manita ba aka minal mu'minuna shi ba roƙa ba a'a an maka wani gurin ya ce alaisallahu bi kacin abdahu shin ubangiji ba ya isar wa bawansa ba ne me kuma yake jira Allah ne yake gaya mai na isan maka ni ne komai naka hudahul huda shiryarsa ce shirya duk shirya in ba ta saba ce ba shirya ba ce duk shiryar da ba gurinsa za a je ba bata za a yi ba a ɗau hanya ba in dai ba musu za a je ba duk wanda ya ce biyo ni ba gun annabi zai kai ka ba alaihi salam shi kansa batacce ne ballanta da wanda ya bi shi shirya su ce kadai shirya alaihi salatu wassalam yasa Allah har faɗa mana yake yi wacce bi sabila man anaba ilayya Allah ce duk wanda kaga ya taho inda nake biyo shi ku taho tare saboda nan ce kadai shirya fa amal bihi kai aiki da wannan shiryar addahara shi a rubuce ya sa addahari to a gyara dahara ne shine zarafi ne ko zarfu zamani ala zarfiya fa amal bihi dahara kai aiki da shi tsawon zamani kada ka kuskura wata rana ko wani lokaci ya zo ba kai koyi da annabi ba shine ma'ana addahara iya tsawon zamanin ka kai riko da hanyarsa in kai haka ta hataji za ka shirya wala ta gulu kada ka wuce gona da iri fi shaikin a komai da ya zo da shi wa ƙarin ka kusance shi wa saddidi ka daidaita yadda yi kakkaci za ka wuce gona da iri yadda ya yi ka tsaya inda yi sallallahu alaihi sallama sai ce wa azirhu ka ƙarfafe shi ka taimake shi ka so shi ka girmama shi lituminu billahi ko wato azziruhu wato wakiruhu wato sabbihuhu bukuratan wa asila to to azziruhu din shi da ce azzirhu karfafe shi ka taimake shi ka so shi ka kirmama shi ma'anar ka karfafe shi ta yaya abin da ya zo da shi shari'arsa yi kokari ka taimaka wa shari'arsa sallallahu alaihi wasallam yanda ya ce ballig anni walau ayatan ta yani isar da sakona ko da aya ɗaya ce to kai ma addinin ya shiga ranka aikin da ya zo yi kenan wannan addinin to da daure ka taimaka addinin kai ma in kai haka ya kuzumin ka fil hashiri bil yadi a alkiyama zai rike hannunka sallallahu alaihi wasallam ya kuzumin ka fil hashiri bil yadi Allah ya samu a ciki sai duk wanda yayi wannan ran alkiyama annabi zai rike hannunsa zimarul wara sallallahu alaihi wasallam yace alfarmar talikai gaba ɗayansa da mutuncin talikai ya hami hijahu muhammadi alfarmar annabi ce take kare ta duk wanda ka jina da alfarmar alahira alfarmar annabi ce ta kare alfarmarsa to waye ma mai alfarma alahira in ba wanda yake da alaka da shi ba annabin da annabawa ma a ranar neman tabbatar alaka suke yi annabi adam ya taho yana ku kauce ɗana ne ɗana ne annabi ibrahim yana a'a ɗana ne ce daga zuri'a ta ya fita annabi nuhu yana cewa ku kauce na ku kowa alaka da shi ni ne farkon manzo shi ne ƙarshen manzo da ni aka buɗe da shi aka da shi annabin musa yana ku kauce na fi kowa kusa da shi na fi kowa san sa a cikin annaba da manzanni sai littafin sa ma ya an bato na jera kowa a littafin sa duk annabawa annabi isa yana ku kauce na fi kowa kusa da shi Allah yana aiko ne ya aiko shi tare muke da shi annabin da kaga annabawa da manzanni neman alaka suke da shi shi kuma ubangiji yana ta duk ku kyale shi nawa ne ce nawa ne zimarul wa'a ya hami hijabu muhammad duk wanda bai samu wannan alfarma ba a lahira ba shi da gata ba shi da gata yace shi zai kare alfarmar talikai izalam ya kullal jinni wal insi manfazu a lokacin da mutum da aljan zai rasa burin tsira shi kadai shine tsiran mutum shine tsiran aljani alaihi salatu wassalam lokacin da kowa ya gaza ba wanda zai iya lokacin zai rana sallallahu alaihi wasallama Allah ya sare mana bin wannan annabi Allah ya tuka zakatanmu da sansa Allah ya tuka zakatanmu da sansa alhamdulillah ta fi'ili ne fi'ili madi na ataya a ci da aka annasa sai zama fa'ulin bihi mansu da aka dole za a yi wa nasa fataha ana shi kuma inda ya ce zuran nasi shi kuma mudafin da mudafin ilaihi ne mudafin dole ya zama mai kisra da aka zuran nasi ko ba shi kake fada ba ok to ko yawwa eh, shi din ne dai ko zuran nasi shi kuma mudafin da mudafin ilaihi ne dama dole a mai kisra eh shi ne daidai haka Mm. can ne dai kawai na ce a gyara wasalan inda ya ce hamla a dahara eh, fa'amal bihi dahara mafa'ulan ah, fihi ne shine zarfin zama alhamdulillah